arabu lil khawarij wannan wannan ya fi wani kalamin da wani yace hudu ba zance ne wani zance ne wanda ya ga ma khawarijawa ba wannan magana ce ba ta duba kan mutum yace fa in abaitum illa an tasbihu inni ahqabu wa barartu فلما تجرون آمك أمة محمد صلى الله عليه وسلم بضلالي yake na ɗan tsohon kuma ga shi makara a wuri da zan zan yi karatu da sarjan in kun ƙi yana ga su hawar jawa in kun ƙi sai rayawan cewa ni na yi kuskure kuma na ɓace to don menene kuke fatar da sauran al'ummar muhammadu sallallahu alaihi wa alihi da kasa kun wuce da na kashi me yasa kun fatar da sauran al'ummar muhammadu sallallahu alaihi wa alihi da wata ni na wato ni na kashi kuce sauran ku kuma ma ya kashi wata akhuduni bi wata akhudukum bi wata akhudunakum bi me yasa kuke rike su kuma da kuskure ni ne ne kuskure wato kabbirunahum bi dhunubi kuna kuma kafirta su da zunubi ne farfin yin imanin ina yin zunubin baki ina yin zunubin ne to su kuma sauran mutane mai sa su mai su kuma zunubin su mai sa su aka kafa ta su yi hukum ala a wata hukum ta da kona hamawa da alburki wa soko ta kubban ku a wuyayen a ta kashe ne a wata kayo a da wuyayen ku da an da an rarrafe a rarrafe a wuyayen ku ta kubban ku a wuyayen karate a wayar ku kuna sanya su ta kuban gida a muhallin waraka da ciwo a muhallin da yake da waraka sai wannan wanda bai dace a sa ta gobe sai a sa ta gobe wanda yake da ciwo ma sai a sa ta gobe duk da kuma da maga ta gobe an ko na sa ta gobe da kuma wa tahliquna man adana bi man lam yuzlim kuna cuɗanya wanda ya zunubi da wanda bai zunubi ba kowanne tsara kuɗi وقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله رجم الزانية المحسنة ثم صلى عليه ثم ورطه kuma kun sani wanda ya nuna ikimalin ashe waɗannan mutanen ba labari ya kawo su wasu su wasu su da cikin hawari sun yi zamani da annabi sun san shi tunda ya ce ya kawo masu cewa kun sani ba kun ji labari kun sani cewa manzana sallallahu alaihi wa alihi ya jefe mazinaci muhusin sannan kuma ya masa sallah ya gadar ma iyalansa gadarsa bayan ya yi mutum ya yi zina an sami shi da laifi an yi kunshi wa kunshi an jefe shi kuma Allah sai ya masa sallah sannan kuma abin da ya bari gado a raba wa magana wakatar da katila wawar rasa mera sabu a hala kuma ya kashe mata mai kisa kai yanzu ala ya kashe mai wanda ya kisa kai a da hukunci an kawo shi da laifin ana domin cewa ya yi kisan kai aka same shi da ya yi kisan kai da aka kashe shi saboda kisan da ya yi sannan kuma wawar rasa sabu mera a hala sannan ya gadar masa da gadar ya gadar da gadar sa ga iyalansa wanda magadan su kuma aka ba su ganga shi ya kisan kai ne an zartar musu da hukuncin kisa an kashe shi amma kuma dukiyarsa sai kuma aka rawa magadansa wakata sarika wajala da zaniya gaira mai muksin kuma ya yanke hannun farawo tsara ya yanke hannun farawo ya kuma gula da mazanacin da ba musu ba in musu ne ake jefa wanda ba musu ne ba kuma ana gura ne ba ya gura da musu ko mazanancin da ba musu ne ba sun ba a sama alaihi ma min alfai'i wa raka har musulma sannan kuma ya raba musu bai a bata kuduban baya a magana nan ne ya magana da gani da zargin da ake mushi na raba baya kasan dukiyar musulmi da ake rarrabawa sai kuma ya raba har da barawar da aka kuɗe wasu da aka zo roman kasar su na rufe musulmi sai aka bashi kuma mazanacin ne aka bula da yau da ba musulmi ba aka bula da aka zo roman rufe musulmi sai da shi cikin musulmi shi ma aka ba wasu wannan ka hada musulman kuma wa'annan da wanda da barawo da aka yanke wa hannu da kuma musulun da aka bulale kuma sun aure mata musulman bayan nan mutum da gulminsa an yanke gudunar samu da ya kuma ya auren musulman kuma a ɗaura auren ko kuma wanda yanzu aka da wurare akan akan yayin da nan ba musulmi ba ne kuma yanzu yanzu a ɗaura masa aure da musulman فأحضركم رسول الله صلى الله عليه وآله بذنوبهم وأقام حد الله فيه فصار صلى الله عليه وآله يرجع يسجد ذنوبه وإنه لو أنتم مثلا عشان أكل شيء da wanda ya kisa fiye da aka kashe da ƙararar da aka yanke masa hannu da mazalaci ba musu ne da aka bulale duk an rike su da laifukan su ma'ana an hukunta su da laifin su amma kuma mene an tsayar da hakkin Allah a cikin su ba a tattauna ya ce musu tun da kun taɓa yin laifi yanzu kuma ba ba ku da kasuwa ko ba ku da gado ko ba ku da rabu a dukiyar su wa lam yamna ahum sahamahum min al-islam bai hana su rabon su na musulunci wa lam yukhrij asma'ahum min bayni ahli bai kuma cinye sunan su daga cikin jama'an jama'an sa ba ma'ana jama'an sa nan ahalin sa nan ahalin addini ma'ana dukiyar alimin da ba bai fitar da su daga musulmi ya ce kowa musulmi ne sun ma'antu shirarun nas sannan sai ko ina a shirarun mutane wa marra ma bi shekaru barani wanda kuma shekan ya ya harbi ya harbi maharbansa da shi wato da kuke ku ne waɗanda shekan ya harbi abin harbinsa da shi shekan yana da abin da yake so ya harba kamar muƙadara mai harbi yana son ya harbi wani kamar farauta kasar kamar maharbi zai harbi barewa da me zai harba yau da kibiya ko kuma shi ɗan shi kuma yana son ya harbi amma yana son ya harbi bayan allah na gargaru ya harbi addinin musulunci ya harbi al'umma musulmi to me ya ɗauko ya harba a tagarin musulmi ya nana a kan addinin da alƙur'anin da da ya kuwa ne mana yanzu kun zama ku ne abin harbin shi ɗan wanda yake harbi yake harbi yake harbin ƙagen ɗin shi maran inda ke hankoro me yake hankoro ya warga da addini da waye amfani da ƙatagarin musulmi a shirarai ya ma nana su su da zansu masu cin sauran musulmi kafirai wanda za ku zo a shirin za ku gane abin da yanzu ku ce ma'ana kun ga yana cewa shi manzo Allah ba yana kafa ko kuma yin yare shi muhimmin yare ne yare ne sunan shi ne kuma bayan an yi hukunci a kan laifin sa yana nan daidai da sauran al'umma ba a da shi ce musulmi haka manzo Allah ya yi ba kan an ce annabi ya kora ce ya kora shi da yare to shi ne amma ko a shararan mutane da ku ne shi ɗan ya harbi ya harbi wadda raba bihi ya hau ti hau kuma yana yana dukan wajen ɗimonsa wato yana son ya ɗimo ta tofu ti hau ɗimonsa ko makwa fi tsayin shi ne makwa ko ɗimuwa makwa shi ne mutum da sai ɗira shi bai na baganiya ke ko wuri mai kwaikwaiwa shi ne makwa shi ne ko baganiya ma karare ko yana son ya har har da son da baganiya to sai ya muka ku ne ku ne ku ne abin tsaransa wato ku ne kibiyansa ku ne takobinsa da da kibiya ake harbi da kuma takobi ake sa ku ne ainihin takoba da da kibiyoyin iblis wanda ke harbi addini da shi wasa ya halittu biya sinfani dangi biyu na mutane za su halaka dangane da ni jami'ai dangane da ni mutane biyu za su halaka محب مبرد يذهب بالحب إلى غير الحق masoyi mai zarfaɗi wanda zai tafi da son sa ga gari sake ba wanda son kawai tsananin son ali har sai kai a rikin inda ba kai kai wuce matsayin sa ke zarfaɗi na mai da kasan matsayin ali ba da an iya zara matsayin alƙala amma idan idan ka ce masa manzo ne ko ubangiji ko kuma ka ka ƙetar ya in ka ce masa ubangiji ko manzo to ka ƙetar ya to to akwai masu so da masu zartari wanda su kuma za su wuce za su kai su kai a da matsayin da ba nasa saboda so sai su halaka wato kaga sai kuma wani mujidin mubridin ya rabu bil bugd ila ghayri haq da kuma maki mai mai zarbabi a kiyaye din kuma an kiyaye kai shi ne ba ya ba ai sa zuwa gaskiya wato mutum bai sai za su halaka da gani da ai da masoyi mai zarbabi da maki mai zarbabi masoyi mai zarfafi zarfafin su sai ya sa ya ba a yi matsayin da ba ba maki mai zarfafi sai ya ƙeyar su sai ya sa ya ana a yi matsayin sa to wanne ne ne ya daidai a cikin biyu ba ko da wanda ya yi zarfafi ya ba a yi matsayin da ba nasa ba da wanda ya zarfafi ya hana a yi matsayin sa ali yana da matsayi kowa ne yawwa to wanda ya ba shi matsayin da ba nasa ba bai yi zarfafi wanda ya hana shi matsayin sa ba wanda ya ce to shine sai ce wa khairun nasi hiya halar annabd al-awsat to mafi mafi mafi bi ta mutane dangane da ni a tsara mai lafiya hiya hiya halar hiya a dangane da al'amari na wanda suka fi kyawun hali su ne annabd al-awsat wanda suke jama'a da suke ake a bai da bai ba su zarra yi ba su zarra yin so ba ba su zarra yin kima umar da rawa wato ba su wuce son masoya ne ba su zama bi ba makiya ne kuma ba su zama bi ba to wanda suke bayyana bai da wani su ne wanda suka ba da matsayin sa fa arzimu mu warzimu sawa da al'adar ko ku da zamce shi da mai nake da zamtar aswar ke ku da zamce shi wannan wannan zamtar domin zamtar na kira shi jama'a yana nufin ko iri ko nau'i ko jinsi na ana ce a wata adam nan ne kaza zamtar wa'annan mutane kuma shi adam zamtar ne nan nasu da mugu da wani to ku zarkunci wannan mugu na mutane wanda su ba su zarfaɗi a kowane wanda zama tsawa da adam ko ku zarci jama'an da suka fi wato ina ne mafi yawa suke jama'an da suka fi wanda suke naftar aswa ke ba ba a gane su da adabi ko ba da ba adabi ne ake nufi ana nufin wanda su ne suke daidai ke fa inna yadda zahi ma'a jama'a hannun Allah na tare da mutane hannun Allah ina ne ainihin jama'a mu'tadila mu'tadila ba majority ba nan karin kin ce mana majority ita ce jama'a mai wace jama'a mu'tadila mai adalci to ita ita ce akan da yi ta yi kuma itimala a wannan lokacin da amirul mu'minin ke magana su suka fi yawa a lokacin da yake wannan magana akwai masu zarfafi a keya akwai masu zarfafi a soyayya amma nau'in aswar ausar din nan su ne a lokacin majority amma mu yanzu muna magana da ne na ausar din nan lalle ga su ne majority ba ma da jima ba aka koma ana cewa amu jama'a sai jama'a ta koma an canza ba jama'a an koma kan wannan saboda haka yanzu dai jama'a a nan su ne mutadila ba majority kamar ya yawa wa iyakun warfurka a kullum ku da rarraba ba inna sha da minan nasu rishe kan kama an na sha da minan da gane da zai domin shazzi na mutane shi ne na shida kamar yadda shazzin akuya na kura idan ana kura awaki a garki suna tafi sai aka wuce kura tana anguwa mai zafi sai karo ya rinka zubar da biyu amma in garken ya wuce sai ta ga kwara ɗaya yana biyowa daga baya kura ta sami ne ba ka shekar in ya ga jama'a a kan gaskiya sun na kuku ya so sun fitar gasu amma wani ba da ya ce shi ɗan ba ruwansa ko shi ɗan ɗan daban ne kuma ya koyi ce duk sauran mutanen sun kashe shi ne duk sun kafin shi ne kawai muni ya koma waje daya ya waye to shi kan yi ce yawa ce ya yi yawa ce ya yi yanzu kai ne a sabar ke daga zai sa shi a kan hanya madaidaiciya yanzu shi zai sa shi a hanya madaidaiciya to ka san hanya madaidaiciya ce ɗan ko in dai in ce hanya ɗaya mace ɗan daidai to ka san abin da yake lura sai an gama idan mutum ya balle ku kiyaye rarraba don wanda ya tsalle ya bar jama'a to zai zama rabon shi ba kamar yadda akwai da ta fadare ma garki za ta zama rabon shi ba alaman da a'ila hada shi'ari faktulu ku saurara duk wanda ya yi kira ya zuwa wannan taki to ku yaƙe shi kar mu ce kar a kashe shi ku ɗauka ana ƙirƙira wani zuwa kashe shi sai mu ce a yaƙe shi kuma ko da aka ce shi muke da shari'a ake da hukuncin shari'a idan aka ce ko kashe ba ana nuna da wani mata muke da ita misali idan ke alzani almusul ne aka ce a masa ne aka ce a masa a yau a ce mishi to da mazinaci ba musulmi ba ne aka ce a masa a bola da shi kawai to idan ka ga mazinaci kana iya bola da shi kana iya bola da shi wani bautar ka tsaya ka bura da mutane ko da ke an ci fajin ruwa amma ba akwai akwai yadda ake ta fi wannan ne don kada wani ya tsauka wannan wannan wani ya kake da wannan ya ce ta haka ko ba to ba ko da ake ce fa ruwa shari'a ake ne ana wato hukuncin sa mene wanda wanda ya kira ya zuwa wannan take to ne wanda take wannan shari'a za mu gane wannan shi'ar abin da ake ce shi'ar a lokacin su shine wata kalma waɗanda mutane suka haɓaka wanda ana yaki suka rika amfani da ita wannan kalmar duk su gane juna shi ake ce mishi a karka damu da shi har yana iya samun wata ma'ana da zama amma a lokacin in ka duba ta- tarihi kamar ka duba tarihin masara wasu zaka ga ce shi'arin al-musulmi a badar kaza ne a uhud kaza ne a andar kaza ne a hunayn kaza ne kowanne ana ce da shi'ar domin ka don lokaci ba ka san naka ba za ka sun ce wani lokaci shihar din nan shi ne a ce ya mansur ya mansur amit amit to idan kuma ka ce ya mansur amit to ka san za ku ne in ko can su musu su ce a il hubar to su kuma nasu ke hubar ya ɗaukaka to wannan kuma sai ka ce a gaba a handar hemin zafin tsoro hemin zafin tsoro shi ne shi'ar din sun ce hemin zafin tsoro to shi'ar sai ya zama taki kirari taki koyar da wasu rurruru su da mutane suka ɗaga da'awa suka yi ajin tashi wanda aka zo su shi to so a ware tsakin su shine la hukuma illa lillah shine tsakin su la hukuma illa lillah la hukuma illa lillah wanda amir mace kalmar hakkin lura da karma mun karanta a baya wannan wannan magana da kanta wanda ya ya ya da'awa yace wannan ya haka ne la hukuma illa lillah amma ba abin da suke nufi suna cewa la ibrata illa lillah suna cewa ba wanda zai gudanar da shugabanci ko hukunci sai Allah alhali alhali mutane zama suna da sarki ba a sai mu ce ba lazim ya zama abu gwamnati ba a zama ba gwamnati in ka tuni ya ce ba gwamnati ko wawa ne idan mutane suka zama ba gwamnati sun zama mene ke sun zama kamar namun daji kana zuba ke dole ne akwai hukuma da zai ce dole ne akwai hukuma ai zan ba gwamnati a wuri ya zama ka sun zama kana zuwa ke ko wanda mai la'in an ta da kawai su wa'in abin da suke cewa la kuma ila ila ma'ana Allah ne ne bi gudanar da wannan to shine shi abin su ma'ana ba za a yi zaɓe ba ba shugaban ƙasa sai dai Allah kawai akwai wani mawa da na je na magana shi ne wani a tsoro ya ce in dai baka zaɓi Allah a matsayin shugaban ƙasa ba to lallai ko ka je ba ma su kura a matsayin shi ne shugaban ƙasa shi ko hawa kawai to shi'ab din hawarij ke za a kuma abin da shi'ab din kuma suke za kuma da abin da suke nufi la'irar da illa ne kowa da wani ba shugaba sai an abin da suke shi ba na babu gwamnati sai Allah ne kawai to shi kenan shi ne abin da yake nufi wanda ya bi ya ɗaga wannan shi'ab din kuma ya yi shi don ƙasa sai ce wa lauka na ta ka imama fi hadi ko yana ƙarƙashin wannan rawanin na shi ne da ƙarƙashin ma'ana kamar yadda za mu gani a shirin bayan na nufin shi mutumin da yake wannan da'awan ya shiga rawanin amirin amirin wani yana da rawani to mai cewa na kuma illa da zai shiga cikin rawani ma'ana ko ni na faɗa ko wannan daga kai na yi to ko ni kuka ji ina cewa ba da ko kuma shi na kuka shi don ɓata ne rushe addini ne ma ruwan ragaza addini ne ma ka ce mukaftinsa ka ce la hukuma illa da ma'anan cewa cewa babu gwamnati sai Allah kawai wannan wauta ne tsabar to shi ne sai ce to kowane ne yake wannan ukas shi ma na kuma shi hukunci ko da ko yana cikin rawani na ne wannan rawani wa inna ma wa in ma hikimar hakamani yuhiya ma a ayar qur'an wa yuhiya ma a matar qur'an kuma wannan kamar ci gaba da kan hanyar ya tun da muka tashi an bashi ne ko daga can ne in kun lura wannan akwai hukumar da muka karanta baya can kaɗan ina tsammanin ta ɗari da ishirin da biyu wanda kamar ci gaban wannan maganin inda inda hawar ja suka ce mun ƙi suka ce ibn abbas mun ƙi abubuwa da dama daga wajen sahibin kowane mukabbir kaza kaza in ka duba da ƙara wurin hawar ja alƙarar ila ma'askari wannan na baya kaɗan akwai rubu shi da ma'ana su bi baya kaɗan na zuwa to kusan ga mutu magana ɗaya da shi sai rubu sai ya go nan ya zo da ya go da ya go sai ya bar wancan magana sai ya ya go an zuwa ya kuma yanzu kuma ya koma ya go wuri a nan ya zana wani lokaci muka ce mu mu ɗauko gaba ɗaya ba zai ba tarihi mun ke ba lokaci mu ya fi kyau mutum ana magana a wani a kawai amma yana da kyau ba na ji ba za ka sai ka ji wani lokaci yana koma ka ji wani yanzu kamar mun koma wancan magana ne an zuwa to sai ke cewa da su a can ba sun ce ya mai zai sa ya hukunci addinin Allah hukunci addinin Allah kafirci Allah ne kawai hukunci Allah a ce mutane su a baya me yace muku ai ba mutane ba ko hukuntar ba mun hukuntar da alqur'ani ne da sunna ne mu wanda muka san sa ya hukunci shine alqur'ani da kuma sunna ne a ba ma'ana su duba me alqur'ani yace su tabbatar suluba ko samu ba an suluba mai suna ta sista ba to sai ce to ai ba wa inna ma hukimal hakamani liyu ya ma a hayar qur'an an hukunta wa'anda masu hukunci biyu ne domin su raya abin da alqur'ani ya raya kuma wani hukunta kamar wannan ƙarin bayani akan wancan an lura duk su an ce wasu ce ai yayin kudi ya hukunta mutane akan addinin Allah kuma a kan sai ce musu to ai Allah ta'ala ya ce dangane da masu kashe tsohu a hajji bayan irani ya ce man ka tsara hukar da za ku indir ma ka tsara minan na ami a kuma yi rawa adalin mu ya ce allah ta ala zai sa mutane biyu su yi hukunci a kan al'amarin tsohu da na kuma kan al'amarin gina na mutane mun ce mutane su ko da muka ce su yi hukunci na ce su yi hukunci ne a wasu kan so mun ce su hukunta alƙur'ani ne ma'ana su ruwa ya alƙur'ani ya ce yake cewa ai hukuntar da masu wannan hukunci ne mun ce su yi hukunci ne domin su raya abin da alkur'ani ya raya su matar da abin da alkur'ani ba wato judo alkur'ani su gani ayoyin allah mai suka ce sun ce a raya sai su raya sun ce a matar da mene sun ce a matar da sai su matar da to da abin da suka yi kenan kamar da makaranta baya ibn al-adil ayi wani shari'a yake an zuwa alkur'ani lallai aiki na amirin hukumari ne ne ya ba ta zuke ko kuma ya dan yi kware kware ya ce to saboda kaza kaza irin wannan ba sai na mai tawo wannan kwara kwaran da aka yi kuma wannan ma an yi an kwara kwara to shi ke nan kun ga wato an an ce kowa da dawa ne ko bai hukunci amma da kuka ce ku hukunci mun ce ku hukunci da da kuka kwara ga ya dama ne mun ce ku duba alqur'ani ne ku duba alqur'ani me ne alqur'ani ya ce sai ku aiki da shi to waye waye mai hukunci ko ko alqur'ani yawwa tun da ake zuwa alƙur'ani ke hukunci ka ga alƙur'ani ke hukunci ya ce ne ke tafi ai mun hukunta mun hukunta da su da zuwa raya abinda alƙur'ani ya bayar su matar da abinda alƙur'ani ya to wa in ya umu al-ijtima'u alayhi raya alƙur'ani shine haɗuwa kan haɗuwa a kan alƙur'ani shine kana da ra'ayi da haka ma yana da ra'ayi wannan ra'ayinsa ya yi daidai da alƙur'ani wannan ra'ayinsa ba daidai da alƙur'ani to menene raya alƙur'ani wanda ra'ayin sai sa kuma na alƙur'ani me zai ya dawo ya da wanda ra'ayin sai ne da alƙur'ani su ƙura'ayi alƙur'ani da duk aka so aiki a duba a gani na duba alƙur'ani ya karɓi da a bayan yi da ne da hada alƙur'ani a duba haƙƙi na amiru to amma da aka in abin da ke ce musu ne to ra'ayi alƙur'ani nan shine haɗuwa akan alƙur'ani a haɗa da mu da kuma haɗaka da alƙur'ani in mun saba ma alƙur'ani mun saba alƙur'ani mu zo ga alƙur'ani in kun kuke bin alƙur'ani mun saba ma alƙur'ani mu zo mu tare da ku ga alƙur'ani in mun kuke bin alƙur'ani kun kun saba mu zo mu tare da alƙur'ani ma'ana ke wai ma ta tuwo al-iftira ko min to matar da mutar da alƙur'ani shi ne rarrabuwa da gabanin alƙur'ani an mutar da alƙur'ani sai zama alƙur'ani ya zama ana karanta shi amma ba aiki da shi an mutar da shi ya zama gashi a rubuce ya ce a kaza an yi ayi ya ce a bar kaza an yi a bari an raya da ke rukwa mutar da shi ne wannan wani rarraba ya ce rarraba shi ne shi ne mutar da alƙur'ani ba in jarrar alƙur'ani ilayhim inda ba ana in alkurani ya ja mai zuwa gare su sai mu bi su wato kuma ruwa alkurani ya shi to ne da gaskiya sai mu bi su wa in jarrahum ilaina in tabaquna in zuwa alkurani ya jawo ya ya jawo su zuwa gare mu sai su bi abin da ake so ake wane yake tare da alkurani amma su ba san gaskiya ba gaskiya magana ce yawa sun san gaskiya tsare sarahatan ne a cikin nassosi na alkurani da kuma hadisan annabi sarahatan aliyu ma alhaq والحق مع العلم مع القرآن والقرآن مع العلم يدور به عيب ماذا to shi amma shi a matsayin yiwa duk a nuna ba ba mu ce mu ne a gaskiya ko ne amma da zan ce yanzu a zo a zauna a duba alƙur'ani in mu ne akan in ko ne akan alƙur'ani mu ne mu ne akan alƙur'ani mu ne raba rabuwa shine kashe alƙur'ani falam ati ya abla abal lakum hujja to ni ko bai zai ba zai ke mun sharri ba la abal lakum sha kar kar kar la abal lakum to ba shi ba ko ba ta don ibara da a Hausa da ke ne a ce abal lakum ko la abal ba ko kawai shi ba la da bai amfani wannan wajen tabbatar da magana kamar zargi ne a ce an ce la abal lakum aka fassara da Hausa aka yi tarjuma zai zama an zalimi na ce ka ba ka da kowa wannan al'amari ba ka roƙa kaza kaza ne ka baka ce don mu wanka ne kaza ne kuma an zargi mutum to ainihin ainihin la'abar lak ba ibara shi a mutuwa amma yana nufin zargar mace ta zargi la'abar lak gaba a la'abar lak abar lak kaza ko la'abar lak kaza to wannan ya zarge su ne la'abar lak kai can kuma abinci kai can zan ati bujar ban zai ke mu wani sharri ba ko na aure babba mai na aikata laifin mene wato da suke zargin shi ya yi mene ga baba ya kuma ba kuma tabar da suka zarge shi da abubuwa hudu a suka ga ma ibn abbas a majiyar shi amirul mu'minin sai ce amirul mu'minin kana da jama'a da su kai da aure da ka samu sai an samu su duk da ya na farko suka ce zaka hara wannan wannan ka buge mu kai ke da hujja na biyu ya sake kawo hujja suka ce kai ne ke da hujja na uku duk abubuwan da suka kwance da kwance da suka lura fi da yau sai amma da kuka suna kokowa kamar da ce amma ce ai ka sha da sunan ibrahim mu'min da sunan sai ce ai manzo Allah da ya sha da rasulullah da sunan sa ya dace da kuma da sha da kuma ai manzo Allah ma lokacin da ya ce in share na ce rai na yi wani nauyi akan share ba ka share na ba ya ce kai ma za a kira kai zuwa gaba sai an da kuka awar ya an fara koma ɓangaren kai da su mutane suka ga cewa in ci gaba da magana ko za su za su duba sai suka ce mai kuke jira ne mu tafi aljanna kawai na da gaga a rawa a rawa sai ka suka abu biyu suka ce wannan kai ya yanzu gaba ɗaya za a bi shi ne mu ga yake shi ko mu tafi aljanna aljanna aljanna eh eh sai a ɗaga biyu sai sai iyo ba aljanna ba to sai suka tafi aljanna jahannama ya sarar a wani sarki in ya garbi da cikin cikin su mutane kuma annabi ya bada labarin su mutum dubu hudu ba rage ba kai to yace ba da wani mene mene mene ba daidai ba wato maƙiya har yau har yau sun kasa ya sun kasa kawo mana laifin duk da ƙiyar akwai wani wani wani wani cewa wai ai shi abu suna suna ko ai annabi ya ce shari ce su za iya shari an shi ma yi shi to ga tarihin ga da kyau ya ce ya rasu da zarai na da hukunci a ga rasulullah a sunan ya goyi sai maza Allah ya karɓa alƙalminsa ya share ya goyi wai a dina ya laifi ce rai na raukin shi yana share sunan manzanci da sunan duk kuma suna da wani sai manzan Allah ya karɓa ya shayi a hudaybiya da suka ce wa sunan karɓawa muka muka zo mun yi da kai manzan Allah muka yi kai abin da ya ce to su ma ka suka ga abin da mun yi abu bin al'as ya ce ina rasa kai abin mun yi ya yi kai yana da mutum ya share ka sa sunan karɓawa annabi mun ya share da hannunsa ya ce wannan shi ne abin da alibin abin ɗalu ya tsoro da shi da ma'awai ta ɗalu ya suka to shi ne suka ce mai sa ya kan to me na yi har maƙi har yanzu har yanzu can da mutu wani wani maƙin ali ya tashi ya ce mana ali ya yi ba daidai ba amma ya koɗa mana gwarzonsa ya koɗa gwarzonsa ya ce masa waliyan waliye ya ce mana wani laifi ya yi mu gaya masa dubu ba ɗaya ai ba ka tsora hada ɗaya ba dubu da ɗaya in ya isa ya ce mana laifin wane wane yi ce ɗaya a rufe wani masu mini me yasa ya kara littafin ba za mu kama ko ko ɗaya daga littafin shi ya duk daga littafin su ne to amma daga ita daga daga shi a kan wasu nan ka kawo mana ta rubuta sha ka ka kawo ce mana wani ne ne ayi eh musu mene shi ne ce bi kai shi ku to mene wani ne ne wala halattukum an amrukum kuma ban ha'ince ku akan al'amarin wala labastuhu alaikum ba kuma cakuɗa musu da abu a sarari a sarari karara domin ne ta jafi na ta jafi da muku al'amari ne ya haye shiga muku duk komi karara ga shi kamar ya rana ya ce ku menene ku menene ya shiga duk wasu a bayan mutar da ina biyu ne ke cewa suka ce domin sa ba kira zuwa ga gaba ai kai kai ne sai ba haka yanzu ba kira ka da zuwa ce ai annabawa suke kira zuwa ga gaba amma ausa ya ba su kira zuwa ga annabi ne yake cewa a bi wasu in ka an samu annabi ka bi wasi amma wasi ba cewa ka kansa amma Allah ya ko annabi annabi yana cewa a zo a shi amma wasi kai ne zaka gane cewa wanne alwa annabi ya ce a sai ka bi amma ba wasi ke jira ka sai suka shi suka ce za ka kai sa kai ne sai ka da zuwa da ta doye da suka ce ai kire ne in kira da tun da ya wadatar annabi ya ce a bi an ga wanda bai bi ne ya saba wani wanda bai bi annabi ya saba wani saba ne in aka tabbatar da hujja cewa Allah manzo Allah ce abi abi annabi an gaba amma wajibi ne annabi shi ya kira zuwa kansa yace game da duk manzo suka ce ya suka ce ya kuma inni rasulullah ilaikum haka annabi zai ce inni rasulullah ilaikum amma wasi ba zai ce ya ya kuma inni wasi rasulullah ilaikum ba zai ce haka zai ce ku duba abinda annabi ya faɗa kun yadda kun yadda Muhammadu manzo Allah ne yake ku duba mai yace ya ce man kuntu mola yace fa hada wa ne kulan aw kulan to ya an gama in kun manzo Allah mola ka ne to ya ga maka wani mola ba ne an gama in kun ba ka kowa to ka saba mu manzo Allah an gama to me ne ce ku an kuma na ji a yance wuri kuma ta faɗa muku al'amari wa inna majtama a ra'ayu mala'ikum ala diyar rajulaini a hazana alaihima Allah ya ta'addayar qur'ana fataha an su manya manyan kuma da su ne manyan mutane wani ce musu dattawa in da ta ku yayi ne da su to manyan mutane manyan dattawan ku ne suka yi zaɓi mutane biyu kun san amirin wanda aka ce mutum biyu suka mai ne dama suka ɗaga alƙur'ani ya ce masu yaudara suka ce a tun da dai sun ce alƙur'ani ya ce kuka mai da kwanci suka zo ya ce to ma'auya na abu bin al'as ali ya ce to ibn abbas ne wakili na suka ce ba mu yarda ba dan gidan ku ya wakilce ba zai yiwu dan gidan ku ya wakilce ya ce to shi kenan malik bin ashtar ba ba kwarai shi bane kun kuma wannan konar shi ke nan ko da za ku zaɓa ke yau abubuwan sa za shi yana ba da mai ta kawa abubuwan sa za shi dan ba ruwa sai suka ce abubuwan sai kada shi kuka zaɓa shi ke nan to guje kamar da abin amarin na hannu to amma me za su yi wa'yan na kamar ne da abubuwan sa za shi ne da amurin na ƙasa su duba da ƙwa'ayi da kuka zaɓe su ijtama a ra'ayin mala'ikun ala ihtirar rajulaini manyan mutane kuma suka zaɓe suka haraka ala mutane ne a hazna alaihi wato da kuka zaɓa sai kuka ɗauki alƙawari wajen su mutane ne Allah ya ta'adda ya rufa kasu ƙera alƙur'ani to alƙawari ba za ku duba alƙur'ani ne ku tabbatar da abin da alƙali ya tabbatar ku kawar da abin da alƙur'ani ya kawar in kun ga alƙur'ani ya ce ali ne da haƙƙi a bishi in kun ya ce ma'auya ne da haƙƙi a bishi to me suka yi fata ha'an suka ɗin haushe da wani ci gari wani mai alƙur'ani ba inda aka ko aya ne ba kawo inda aka zauna za ka zauna an wurin da zai ce ba abu masa rashi ka bi ba a rai ma'auya mutum mai kyauta har gwamna ma zai ce ya ce ka san umaru sai mara ya gida kuma masa a nasa abu masa abi al'adar da abin ma'auya ne amma wanda ya da ma'auya ko gida in bai sami wani shi zan ba za ka daya ni ne a raya gida kuma a ba kan umar wannan ka kowa ya san mutum umar a ciki saboda a ba kan umar to ku gaya mu wace a ce wani abin ma'auya ko a raya gidan umaru wace sura ta fito a wace sura in ka san aya ta yi wata dina amma ita ruru zara umar sai ka kawo ta da gani sai ka kawo mana aya ko a yi zara umar ko kuma ayar da ke cewa in an sami sarki yana kyauta yana ba gwamna bin shi sai ka kawo aya ba a yi alƙarar da ina zo a ce mene ne Allah ya ce mai annabi ya tsaye a ruwa abin da Allah ya ce a ce wani bai da ba matsala to ba aya da aka kawo to fata a an suka suka dimauce gaba da alƙur'ani suka makance suka shiga tai makuwa ba su ma alƙur'ani ba aya da suka kawo wata rakar harka ko kuma yin tsirani suka bar gaskiya a nan suna ganin su sun sani zare in ji za a je ga alƙur'ani magana ta kare za a ce to mai bakon ina ma wali hukumullahu wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أين تسوق أكم بعد تغني بعد تسوق يتكل أجزاء فأنتم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إلا فما بلغت رسالته دعني يتسوق اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أي ما تزوجا بيتجي من أدوبة كاية تفسير يا من نصرنا بعد شيء أدوبة sai aka aje alƙur'ani ra'ayoyin durjin
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرزق على البيت ويطهركم تطهيرا wannan kuma su ne abu su biya ne da ma'awai da jini alƙur'ani yana nan قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. طب سؤال إيه؟ أبناءنا سؤال إيه أبناءكم سؤال إيه نساءنا نعم نبي. أبو سفيان معاوية يزيد شجرة المرسومة في القرآن وتيتي شجرة إيه؟ أدوبة تفسير سنة to kage in dai aka ɗauka ƙarya da wajen shi ya ƙare to amma sai aka bar alqur'ani wa taraka alhaqqa wa hum yubsirani suka bar gaskiya alhali sun san shi sun san cewa in muka dauko alqur'ani mun san mai gaskiya sai ba kawo alqur'ani wa kana aljawru hawahuma fa madaya alai jawru zalunci ke son rai san zalunci tsantsan zalunci ma'ana zalunci zalunta kai da kake kibin gaskiya ba jawru ne wuce wani shi ne ta yi ne shirka da zulmi a yi saboda mutum ya san ba wanda ya cancanci bauta sai Allah sai ya bauta wa Allah ya bauta wa Allah babban zulmi wannan kuma ya tabbata in da zaɓi alƙur'ani ga mai haƙƙi sai aka fara alƙur'ani to wa kana jawru hawahu abinda suke so shine zalunci ba maza ya alai suka shuri a kasa abinda ran zan suke so ko za su kafa ta ne gaban gaskiya na suka in za a bi gaskiya ga mai haƙƙi ko wa sai ba a ba wa an saba ka istisna ona alaihima to kuma mun riga mun toge musu ba mun ce musu duk abin da kuka hukunta mun yadda ba ba mu gaiba haka muka ce muka ce ku biyun nan ku je ku yi hukunci dole kuka zaɓa shi ne halifa haka muka ce ba ba haka muka ce ba mun ce ku duba alƙur'ani ku ga wane ne ke da haƙƙi ku ba shi haƙƙi haka muka ce ko ba ka kai ba a kan shi aka rubuta takarda ba ma da baki aka yi ba sai aka rubuta takarda aka ce za su duba alƙur'ani su tabbatar su rayar da abin da alkur'ani ya yi rayar su matar da abin da alkur'ani ya matar in ba samu fita a nan su duma sunnan annabi su tabbatar da abin da sunna ta tabbatar su kawar da abin da sunna ta kawar su a kan kanka suka sa hannu aka rubuta a takarda ba wai an yi magana ba ne aka rubuta a takarda aka ce to amma fa in ko kauce ma alkur'ani to hukuncin ruwa za a yi to shi ne mun musu togo il hukumatu bil adl was samd al haq mun musu togo muka ce amma ba hukuma din nan za ka yi akan adalci kuma za ku dake akan gaskiya inda ko gaskiya ba sai da muka ce musu akan wanda ne ku share ne sai su sai su a ra'ayi ma wa jawar hukuma wannan za mu ga tsarin rubutun su abin da ake isla'i sai suka koma ainihin wato ainihin abin da muka toge musu shi ne wannan amma sun suka koma ya zuwa ga mummunan ra'ayinsu da zalunci hukunci su biyun nan wato amur bin al'as da abu musa ashir radiyallahu anhu ma radiyallahu sun dai ji abin da abin da ke su ƙur'ai wanda wanda Allah ne shi zai so rai jawru bil hukumi wanda Allah ne shi zai so rai ne ba in in in haka kake so amma ne kaga abin da ne su qur'ai da jawru insha Allah wannan mun yi an tarjama a gurguje da mun fara da wani kira da mun ba mun da mun kira ma mun shiga shirki da mun sai mu fara da wani amma za za mu zo za mu sake bin kalmomi kamar yadda muka saba mu bi su ɗaya bayan ɗaya domin akwai akwai abubuwan da ya ɗan fitar na wayansu abubuwan sun ɗan fita muhalli amma ba da yake aka shige su musamman da yake ta abubuwa da ɓangare baya ga wannan maganar su mahakama nan ya kawo ta su zautu suka da ɓangare na san ko da rukun kila karatu ɗaya ba da yake ba saboda haka ko ko yaya za mu kan fara daga cikin magana da aka yi na farko ya kada bukatar ka san ra'ayin hawari daga cikin ra'ayin su mazhabar sun tafi a kan cewa duk wanda ya aiki ya biye babban zunubi ya kada shi yasa ka ga mahalin da ya fi kawo su ba ai ga wanda ya kara amma kuma kada yana cikin ra'ayin su cewa wanda ya biye babban zunubi ya kada wanda ya aikata kaba'ira ya kada sauran suka raya cewa wannan hakim da aka yi yana cikin kabari afirka amirar mu'minin alaihi salam da sahabbansa gaba ɗaya wannan a bayan wannan wannan shari'a a bayan an kuma kamar hulba ta talatin da biyar da talatin da shida da an magana kan wannan adiri da yake cewa kai shan ku ya za a yi ni da nake ni ne farkon wanda ne mun zama su ne sallah ta da annabi ina yaro kare sannan yanzu sai bayan na haura su kuma ne in ka haura in an nuna baya ya kawo musu don mutu yi ruwa ba za mu koma wata moro ne ba kada da yin san abin da a ce an suke sun kare ta shi akai cewa wannan kabira ne kuma ya gaba har wala yau a shirin baya kaɗan na ɗari biyu da ashirin da da baya kaɗan ɗari biyu da ashirin da biyar wannan na baya kaɗan ɗin shi ba mun kawo ɗin su magana na da fiye da jashi wanda shi ne din za ce da suke zuwa su gasa ne gudu na ba su ayi akwai abubuwan da muka tsaye wajen wajen abokin tsaye ko kuma mun abubuwa kowace suka ce kullum abu kafira kowane shi abubuwan da suka a ce da suka faɗa abubuwa da abubuwa da ke nuna magana da za ka rasa musu dai an samu suka ce yanzu na yi to kaga su a wurin su idan mutum ya aikata gaba ira ya zama kafin to sai abin wani a nan ya kafa hujjoji da ya nuna ƙacin wannan ra'ayi nasu ta fuskoki uku daban daban a fuskar munazara yadda za a duba waɗansu su manya-manyan zunubai waɗansu su kuma ya faɗe su ne kamar yana yi la'akari da su yadda suka auka tun akwai wasu abu kamar yin misali a nan cewa ainihin inda ke cewa farko magana ya ce wa kan alimtum anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi rajama zaniya manzara sallallahu alaihi wa alihi ya ya jefa mazinaci al-muhsina musin sun masalla alaihi bayan kuma sai musu sallah kaza idan ya kafarta kaga zina kabira ce cikin gabaɗin ko don mai kara mai wanda ya kafa kaba'ira ya ya kafarta to manzara kuma ya ma ya makadiri sallah sai kuma bayan da aka jefe shi sai kuma za a yi masa sabo kaga mumin ne sannan kuma sun mawar sau a rau sannan ya ba yaran sa gado wannan intimalin rumu a wurin mu a mazhaban amirin mu'minin musulmi na gadar kare kafiri ne ba gado wato inda za a ce mutum yana da uba amma uban ba musulmi ba sai ya rasu shi musulmi ne amma ubansa kafiri zai iya gado a mazhaban amirin mu'minin kowarwa amma idan mutum musulmi ne yana da ɗaka da ɗan bayan an fahimta saboda haka musulmi na gadon kafiri amma kafiri baya gadon a fikihun ama su amawa awarji amawa ne su a wurin su babu gado tsakanin mabambanta ne saboda haka kafiri baya gadon musulmi musulmi baya gadon wannan ya irin wani zulumta musu abin da suka yi da shi domin kun ɗauka a wurin ku kafiri baya gado ba a gado to manzo Allah ya je da mutum ya masa sarra ana ma kafiri sarra to kuma ya ba iyalansa gado ko ba ba wannan magana nan ba amma dama ko da an kashe mutum kafiri ne shi iyalan suna da gado an bayyana ko da kafiri to amma dai kun ga tunda su sun ɗauka ba gado to tunda manzo Allah ya ba da gado ya nuna menene shi mu'mini ne wato da shi ke rizin za mu mutane a da suka rubuta ba su haka suka ɗauka sai magana da kuma ruwa to sannan kuma ya yanke hannun ɓarawo to sata kabira ce ko mene kabira ce cikin gawaye to sai aka rubuta hannun ɓarawo sai kuma aka raba fai'a sai aka bashi kasar dukiyar musulmi da aka zo raba yana da kasar sai aka bashi to kaga shi menene kenan to musulmi ne kenan tunda ya sata abin girmansa sannan kuma ya zo ya bin aure aka ɗaura masa aure ya yana da gudunminsa ya je ya samu wata musulma kira ma ba ta da gudunmin zai zai za ta aure ko ba ta da gudunmin ko a ko wani musulma ya aura ku don tambaya ya bi na aure musulma kaga ashe masu Allah ya kurka da waɗanda suka yi kaba'ira a matsayin musulmi hujja ne ke kafa musu cewa ko ko ko ce wanda ya ga aikata babban zunubi ya kafa amma ya ake shi manzo Allah ba haka yake ba sannan kuma ya bu ya ya bulale mazinacin da ba musu ne ba kuma shi ma da aka yi mishi aka gwada da shi gwada musu na musu ne a wajen a wajen ama shi ne wanda ya taɓa aure in mutum ya yi aure sahihi ya tafi mace a aure sahihi ta ku sahihi a wurin su ya zama musulmi har har ya zuwa mutu har ya mutu shi musulmi a wajen ama amma a wajen amirar mummini a matsabar wanda shi muke ne to ba haka bai musulmi shi ne wanda ya mallaki mahallin da zai sadu da da mace kuma halal halal ne ta hanyar aure ko mulku ya mai al'alura an taƙaice shi da aure ko mulki ne wato ya kuma zai iya zai kema wannan safiya ko yammaci wato ya a da wata ibara in yanzu ne tun da ba mahallin mulki ne gani yana da mata kuma zai iya zuwa ga matar da safe ko da yamma wani to shi shi shi musu ne amma kuma kafin akwai sharuɗa wannan a mahallin fito za ka ga sharuɗan wannan har guda takwas ne sai sun kama daga baya daga cikin sharuɗan bayan ɗaura auren sai ya yi taku sai ne mujarradin ɗaura aure bai mace shi motsi ne ba mujarradin ɗaura aure sai bayan auren sahihi akali sahihi ya yi taku sahihi to idan akwai mahallin takun sahihi din tana to shi motsi ne amma in ya zama baya kamar shi ya yi tafiya tafiyar da zai kwana uku bai komo gida ba ko kuma ko kuma in mace ce zai zana mijin da ya yi tafiya tafiyar da kwana uku ba yi to in ɗayan sai ya zana ba musu da gora da amma yadda ko da mutum yana da yana da mata haka ba zai zama ba zai iya zai ke to kamar kamar an ɗaure mijin tana waje shi mijin yana gora to in dai zana gora da ko kuma shi an ɗaure masa mata yin zabura ya tashi a musu sai zai iya zai ke mata safiya ko yammaci kaga tafiya ya zai zai zai zai kawo da isani daudi zai kai da wani isani har wala kuma da wasu sharuɗa kamar shi sharuɗa ta kusa ko zai sun haɗu sun haɗu shahidul awwal isani ya kawo shahidul awwal ya kawo a dunkule shahidul sani warware har sharaɗi ta kusa daga cikin su hadda kuma dole da ya zama aikiri baligi hatta kafin farko dole ya zama bisa bisa hankali ne da bala sauransu da sauransu to shi ne nan insani akwai bambancin insani a wajen a koyarwar amirin mumini da insani a koyarwar ama koyarwar ama an zarsa farkowar ba sun ce in mutum ya taɓa aure ya tafi mace ta musulmi a aure to ya zama musulmi har wala a cikin insani har da bauta za ta yanci ga yanci ba dun bawa ba musulmi فإذا أوصلنا فإن أتينا بفاحشة فنحن ما على المحسنات من الحرام wanda ya nuna shi bawa ba musu ne ba ka bawa ko da ya auliya ya take ta kusa yi shi ba musu ne in yi zai wurara wurara ma rai da ma za a mishi a cikin amsa za a mishi dokar ne ko ba da idan bawa ne rabin hukunci za a mishi saboda ko ya aure biya in zai bai aure biya yana bawa shi ba musu biya haka baiwa ita ma ba musu na bace ko ta aure ɗa kuma na isani da musulunci da baraka da hankali da kuma aure da yanci da ana isani da wannan a wani wuri mun taɓa karanta a tasiri na wajen isani ana isani da abubuwa da baraka to sai gashi wani musini ya yi zina an jefe shi gaba ira ne amma an mashi hulɗa hulɗan musulmi saboda ka shi mene ne shi ashabul kabira tambaya ashabul kabira kafiri amsa sai dun ya fita ya ce ya wannan wannan da sanar za mu ga su irin wa'ina ra'ayoyi irin na na hawarij wanda wani sabon salon a hawarij da zai fito
wanda ake zuwa a dinga yanka kawo ka bayan a jira ana ta yankan kafirai a dinga rusa musu masallaci duk kafirai wanda ke kore ke yanzu mun fahimci cewa masu yin wannan da kafirai sun ake yi amma sai su samu wasu koron su je musu musulmi su rufe a najeriya ma su samu koron su ko samu duk kungiya dai musu ba saboda ko gwamnatin kashe kaddajin al'umma ita ce ta ta kawar kungiya ita ce kungiya kamar yadda muka gani mu a ranar juma'a da ke na ramadan muka ga boko haram da uniform din ya zo garin nan da motocinsa da uniform su muka ga kwamandan ya yi kashe-kashe yanzu ba mu da za a yi mana kwanan ba ba da rabu a da rabu ana ce mu da ba kwanan musulunci kun san a an ce a cire ku ce babu ne wannan yankin shi ne kawai kun zuwa wato ko da ake karatun ranar laraba a nan haka aka bar spika din sai yau a zo sake ba da matsala ta ba komai a kai ba da muka tashi sai aka tashi sai mutum ya sake banda aka bada ai yara ina ba Allah ya sauke lokaci ya kai a gurguje akwai wani bayanan wani bayanan da ke so ne na farko wancan da aka na ya mana ba ba mu zuwa ba za mu je su ne, za mu fara idan aka cire mana wannan spika da ko da ba a je a mutum ya ji abin da aka faɗa daga baya da na ce ranar laraba mai zuwa za mu yi addu'an arba'in ba ba tafsiri za mu yi ba kuma kafin nan litinin wancan mako biyu da suka wuce ne bayanin arba'in din an ke cewa muna jin tsoron kada arba'in din tun da damina ne ya zo ya zo a yi mashi taro mai yawa kuma tana yawa ma yawa kamar yadda muke addu'an bakwai aka ta yin ruwa aka gama kuma inda muka samu mutane a waje an mutane muka zazzauna aka zo wani ya ta dukkan har ma nake cewa ba ba mu so ya zama ya uba kan gudun ba mu da kwarbo a kan wannan ruwa na iya zuwa tun da ya dame ni to ran da ruwa kuma sai ce har wani ayo ran wannan addu'a da za a yi ko a wani gari ne za a yi kowa ko wani gari za su yi addu'a an nake cewa ba lalai sai ka zo zare ne da addu'a wannan kalmar ba sai lalai sai ka zo zare ba na samu labarin wasu fassara shi daban-daban amma na ga fassara da ingilishi mai fassara ne da ingilishi sai ya ce you must, you must not come to zaria ko da ta farke shi ba lani ba abin da ce ba na ce ba lalai sai ka zo za da wani ka ga yoni abin da yake nuna yoni not necessary to come to lalai ne ce bai zama dole ka zo lalai ba amma you must not come ka zo ke an ce kar ma ka kuskura ka zo amma shi na tsammanin shi ingilishi ne ya masa wani shi yana son ya fasara abin da na faɗa ne sai ka zo da abu to kuma wasu sun na ji labarin suna yadda cewa an ce kada ma a zo har ma ana ganin ruwan da ya tashi yanzu kamar ya yi don an ba da ce kada ma a zo to lalle za a zo kuma yan uwan mu da in ma kai ba za ka zo kar ka zo ya zama kar ka zo wanda ba ya son zuwa kada ya zo wanda kuma za su yi addu'a garin su su yi a wasu yi ne ko markazozi ko masallatai ko ina su haɗu su yi addu'a a kai kuma za su karanta addu'o'i ne ma'akurai su karanta jaushir ko sagir ko gabir su karanta da awul awul kama da duk ma fiye sarari na al'adiyya sannan kamar yadda nace za su yi addu'a hudu na farko ga mamata wannan na ga mamman shahide ga da cewa da kashe na biyu ga iyalansu na uku ga azalwan da suka yi kisa na uku- na hudu kuma ga amon al'umma musulmi gaba ɗaya to wannan wannan na haka wanda ce amma ko ina za a yi amma al'adar da yawan iyalan shahidan sun yi aniyan za su wasu iyayensu ƴaƴansu da sauransu sun yi aniyan za su zo zuwa ranar arba'in daga wurare daban-daban saboda haka wanda ke da bukatar wani zo kuma zai iya zuwa amma da ba kamar da nake za a yi a ko'ina ne amma ba yana nuna cewa ba za a yi ko ba ruwa ba ba an ce kada ka zo ba ne hatta wani ya zo ya ce maka to ai an ce kada ka je ka shi ka je yake kuskure ne mutum wani yake you must not come haka aka ce you need not necessarily you, you don't you, you, ba a ce dole sai ka zo ba bayan nan ba za ka zo ba shi ke insha Allah wannan wata tafiya za mu yi addu'a a wannan insha Allah sannan kun bar da wannan akwai wani taron da za mu yi kuma ranar juma'a da ma ranar asabar Allah su za mu yi maulidin imam Burda mun san ba ba mu taɓa maulidin imam Burda ba da kuma ko a kai mutane maulidin ya faɗo ranar taron amma wannan taron maulidin imam Burda din ya zo da wani irin da wani kamar su mutanen arabin mawarta sun koro da kuro za su za su iso gobe mutum kudu iraniyawa daga arabin mawarta kuma za su zo mana da tutan arabin mawarta abubuwa daga arabin mawarta a tsawon lokacin da na ji haramin har sun ba ni wasu shafuffuka hoton shafuffuka na alƙur'ani wanda aka ce rubutun amirin mummuni ne wanda za su kawo mana wani suke rubutuka da ne har da rubutu da kuma kuma za mu kafa saboda haka ranar juma'a za mu yi kawo kuma ranar asabar ma za mu ranar juma'a za mu yi bayan da asar kuma ranar asabar shi ma za a yi kamar da safa ko da da wani majalisosin waƙoƙi insha Allah su wa'in za su zo daga iran gobe za su su insha Allah har wala yau yadda na yi magana ranar laraba na ji an ce an ba ruwa ne Yanzu ne za mu tashi yanzu da sha na ji an ce yadda fitan soja sun za su yi mana rabi da yake na kaɗa cewa ranar litinin ta wuce sun yi yunkurin kashe na hanyar to shi ne aka ce yadda fitan soja za su yi rabi to sai suka yi wani rabi rabin zai ba su ba ruwa Ukraine's head protest response. I think the secretary, Nigerian military has no plan to bring up anybody or organization. Da a ciki a hidin sun ce wai wai ko menene ko in in in hated statement by Alexander da suke a sama amma sai suka ce the Nigerian military has no plan to bring up anybody or organization. It's not in our character, doctrine or practice. Anyone who is not planning to cause or foster violence and breach of security has no cause to fear or raise alarm. The military will not succumb to any delay or to distract it from efforts to, of contain and containing terrorism and related crimes aimed at alarming security, integrity and constitution of Nigeria as a united sayin wani gona ne garge zai ajiyar da dama da ya ce za su yi na cikin da kusan sojoji akwai su da yin akwai hikima saboda haka na san za mu ga ilmi da hikima wannan kam da shi da su ce komai gudun ɗaya idan idan inda suka ce anyone who is not planning to cause or foster violence and breach of security as no cause to fear always alarm muna da tambaya a juma'ar ƙarshe na ramadan 28 ga wata kuma 25 ga watan julai wani laifi muka yi aka buɗe mana wuta da rana tsaka ko kuma ba soja suka yi harin ba ko ba soja suka yi harin ba kwamandan da ya kwamandan harbin har yanzu shi ne kwamandan ofisa na far bataliyar ɗinsu a basawa dautarar ruwan madara uku yana nan shi ya harbi duk ya'ya na shi harbi ya ba ya ba wani nan suka caccaka musu ba suka caccaka musu ciccikuna a ganin gidan mutane da rana tsaka ai ba ba ba ba ba wawaye ne mu ce mun tafi da duk minti gaba ɗaya ba minti ba mu ce gaba ɗaya ba amma wasu suka yi tambaya su waɗannan ba soja ba ne ba su ba tsawacin gwamnan su ba da su ne suke tunda soja ne kun kuce mana waɗannan sun yi da yawon ku ne ko ba da yawon kaga yanzu idan mutum da zabi ne ba da ba da ba ina da kofi ko wace doka a Najeriya constitution ko a constitution anyway aka ce in mutum yana da uniform na soja yana iya kashe mutum ya ga dama to amma kashe mutane suka yi at will kuma har yanzu ku ce ba ba ba gaskiya ne ba a kisa ranar haɓar da wannan filasar da na faɗa ranar larabar da suka ta wuce na ce wanda duk ya san ya ji ciwo kar ya zauna da ciwo ya zo a yi hoto a gano ko da abin harsashi don akwai wanda wani manomin rake da aka haife shi a gona gona rake a nan kubani sai ya je aka yi mishi ganye daga baya da aka je aka hoto sai aka ga akwai akwai harsashi a ciki sai da aka hoto shi aka ce an mace da kawai sai a yana ganin kamar kujewa ya an mashi maganin ko sai an mashi kujewa to ba da nan da da ne wasu sun zo da damar da suka sun kawo kan an shiga sun ba dan kuka bar abin sai wato kenan bayan da bayan da mana faɗi wannan magana aka ce duk wanda ya samu kujewa ya zo yanzu mutane yanzu abin da muke a da adadi dace abinda da tun muna da adadin wanda aka ji rauni mutum saba'in da hudu amma yanzu mutum da aka ji rauni ba kashewa ba mutum dari da shida saboda haka mutane sun shiga bin mutuwa sa ta shi masu sai aka shiga bincika saboda haka duk wanda ya san yana da rauni ya zo kar ya zauna da shi ko ƙaiƙayi gidi tana yi wa harsashi sai an yi hoton wurin a gari yanzu muna da masu rauni ɗari da shida har da kuma sai muka ji labarin ashe akwai wani ma da aka kashe dangin su suka ɗauke shi suka je suka yi masa jana'iza ba sani a unguwar alƙali cikin garin zaria shi kuma yana wani workshop ne yana koyon aiki da mai gidan sai ya ana harbe ce to gashi ana harbe ke gida da ya fito yaro ne ya sai kama shi kuma an harbe shi dangin su sun zaki sun jana'iza ba sani ba sai daga ba ku ce ma a kowane da ka zo za ka ƙarin wanda aka kashe ya kai talatin da hudu kan idan militantan suna son su wanke kansu to su kama madaras su hukunta su kaga ya zama ba shi soja ba kisan kai yake ba don san dokar da ta yadda ya kashe ruwan da ya gada tun da waɗannan shi uku ɗin nan kisaye da shi da yaran da rana tsaka kuma har yana barazanar cewa shi an ba shi risk ne na wanda zai kashe ya faɗa ne da kuma yana faɗa ne ana ji yace shi an ba shi risk ne wanda zai kashe ne yanzu aka saura mutum goma sha uku kuma zai kashe kuma yake cewa lokacin muna jira ce ko ana jira zai zo a jihar Bili ko zai zo cika balabi kuma akwai ɗana Muhammadu a lokacin har gidansu suka je suka yi special da sojoji a wurin lokacin yana nan sai wacce zai je ɗaya ɗauko wani abin sai wasu ɗan wasu ka ce a gara mun muje ko wani abu ne ya sami mai kanta sai suna zuwa sai sojojin suka fito da remote da ƙyar suka tsira dole aka bar musu gidan saboda haka cewa ke yana da list ɗin waɗanda zai kashe zai kashe shugaban wa'annan mutanen kuma zai zo ya musu rufe ne kuma har yanzu shi ne kwamanda na wannan batalin din yana nan madara yana nan kuma sai dai in kun ce mana wannan crime din daidai ne a doka in ba ka ba rana tsaka mutum ya kisan kai ya zauna a yi mace ya mishi shiru yana nufin ko ne masu kisan kai kenan wa sallallahu alaihi wa sallam